wa qala azza wa jalla kuma Allah Allah ta'ala ya ce a littafin sa inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum saffan buni ka'annahum saffan yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun cikin suratul saff Allah yana son waɗanda suke yaƙi a tabarkin su sahu kamar ginin zaunannen gini kamar yadda gini za ka yi am ya miƙe an jera tobala shi am ba ka suka yi su tsawon yaƙi ɗaya kai ka ce an jera tobulan katanga ne wato ba su zo zuba ba kasan idan idan kai ginin katanga tobulan suka zo zuba kasan rushewa zai ko za a ganci ne ras ɗaya ra kan ɗaya to haka nan Allah yana son wanda su yaki a sauri kinaya ga tsayawa kyam a dake ba ja baya ana tare ana tare ba rarraba ba yace fasawu su ko kalbun ya nan kun haka ku ku daidaita sufofin ku wato wajen faki yaki kamar gini ginshikin gini zaunannen gini faqaddimu dharra wa akhiru hasab wannan wannan ya shigo da kutubar da muka karanta wannan da muka karanta ya fara da qaddimu dharra ne ko qaddimu dare wa akhiru hasir ku karwata da masu surke ku jinkirtar da marasa su wannan shine farko abin da muka karanta kun ga goshin maganar shi sharifu radi ya ya cire shi sai fara da qaddimu dare to sauran abubuwan ba sai na ba sai na fassara ba zan karanta za ku gudu yana cikin hudu da ke gudu wa abdu ala nawajis fa innahu anba'u lisyuf ala al-ham waltahu ala atraf al-rimah fa innahu amwaru lil asin wa qabdu al-absar fa innahu arfatu lil jash wa askid wa askana lil qurb wa amitu al-aswar fa innahu aqrabu lil fashar wa awla lil waqar ko da yake nan awla lil waqar bai kawo shi a can ba ya ce fa inna wa afradu li fashal nan kuma sai kara da wa aula lil waqa ya fi kuma dacewa da nutsuwa wala tamilu bi ra'aytikum wala tuziluha wala taj'aluha illa ma ashja'anikum fa innal mani'a lil dimari was sabir inda nuzul al haqaiqi hum aruha shifa wala tamathalu bi katif wannan babu wannan kalma ya ce ko kuma ci sharifa rabiya ce wala tamathalu bi katif kar ku yi masaru da kasashe wanda aka kashe gawa ana yaki aka kashe mutum kar a lalata gawar don hadisin manzo Allah yana cewa la tumsiru walau bi kalbin aqu kar ku masaru masaru da ma cewa masaru da wasu shine a lalata gawa kuma a cire hancin ko a cire kullun ko a bata leɓen ko a ko a ko a gutsura shi ko wani abu kamar haka ko a farke cikin duk wani abu da za lalata gawa shi ne matsaro to farko yi matsaro ko da da kare mai cizo kun san kare kare mai cizo in yi cizo akan kashe shi amma dai ba a ce a yi matsaro da gawan shi to ballan tana mutum ba a lalata gawa in an yaki aka kashe aka hannu mutum ya faɗi don an zo gawansa gawansa yana da haƙƙi hakkin shi ne a miƙa ma iyalansu su bizne shi ko ma menene addini amma ba a gutsutsura shi yace karkar ku masaru da wanda aka kasashe wa idza wasaltum ila rihali idza ila rihali al-qawm fala ta'tiku sirra wala tadkhulu dara a wani a wani ruwayan fala ta'tiku sitra wala tadkhulu dara wannan ya mata to duk ɗaya ne sitra ko sirra idan kuma kun je masaukin mutane wato kun shiga garin su ko haimominsu to kar ku keta sutura ko kuma sirri kar ku abin da ke asiri kuma kada ku shiga gida kar ku kutsa gidan wani ba da a wajen yaƙi ana ce musu biyar amma haimomi wannan kaga ko haima ba a ce ka shiga babban ana ginannen dar na gari so wannan nuna cewa ko da sansani aka yi ana mayaka in an je tun da mutane suna zuwa yaki da iyalansu da matansu to su matan suna za a suna haimomi in kuka shiga can to ba ruwan ku da gidan wani kun san wannan a yakin karbala umar bin sa'ad ya ce a harko biyutar zalimi al'amfu ku kone gidajen azalumi a kan kawo kwan kaga ya kira shi buyutu duk da aimomi ne to ainihin ba a nan ba a keta sutura ko da sa takobi a tsaga haima ke ko ba a shiga to kaga ba ba haima ba har gida in ya ke shiga gida soja ba a ce ya shiga gidan wani ba ya shiga gari in ya ke shiga gari mayaki ba a ce ya shiga gidan wani ba kaga babu matsalo kuma in an shige zangonnin mutane din nan kar a kera sutura ko asiri duk ɗaya ne sirrin kuma kada a shiga gida wala ta'khudhu shay'an min amwalihim illa ma wajadtum fi askari kar ku ɗauki wani abu daga dukiyoyinsu sai wanda kuka samu a sansanin su na yaki kamar yadda lokacin da aka yi yakin jamal ya ce musu ainihin ganima shine kayan yaƙi da suka zo suka yaƙi ku na tukubba da sulaka da garkoyi da dawakai wanda suka zo yaƙan ku to shine ganima amma dukiyoyinsu gonakinsu da gidajensu da duk dukiyoyinsu na magadansu hatta ko an amma in aka kashe mutum ana iya ɗaukan takobi an fahimta amma ba ka ruwanka da dukiyarsa a ta rigansa rigansa ce wadda take jikin farzunan a kan kayan da yake haiba shi tunubar in kun je kun ko kuma wato yana ce wala ta kubo shi an min amwalin kar ku ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsu illa ma wajadtum fi askarin sai da ku samu a sansanin su amma na yaki wanda ku wanda ku samu lokacin da kuke komawa da an bayyana in ka in mutum ya da garkuwa ya zuba a guje kana iya daukar garkuwa ganima ko yadda takobi ya zuba a guje kana iya daukar takobi kayan fada ko shi ma sai da ya kaddare shi da kayan fada wala tahiju imra'atan bi'adha karku nufi hiyaje ne fuskatun kenan karku nufi wata mace da cutar wa in shatamna aradaku wa sababna umara ko da ko sun zazzaki sun ci mutuncin ko sun zagi shugabannin kar ba ba wanka da mace ko da ko da ko da misali an kashe mijinta ta zo za ka wuce ta ce ta tsine muku ta tsagi baban ka ta ba ruwan kai wasu ha'ukum suka zagi kuma mutanen kirkin wasu wannan wannan a kisan jamal shi ma lokacin da amir ne ya shiga basara wata mata ta zagi mummunan zagi ta dinga zuba mashi maganganu to sai ya ji karan zaro takobi sha ashtar ya zaro takobi sai ce mace me za ka yi ce amir ne zagin ka fata sai ce fa ai zagi ne zagi ana rama shi da zagi ne ko a yafe na yafe mata mutum ya zage ka kashe shi kake yi sai ma sai ka zage shi ko ka yabe kake ko ka ya shirar ne da to ka tun da shi amirul mu'minin aka zaga ya kanan ina kuma a zage wani kuma ko a zage babanka kaga ai shi kamar yadda annabi a wala bil mu'minin min anfusihim to haka kuma manzo Allah ya daga hannun Ali yace man kuntu maulahu hada Ali aula ba sai da ya gafa masa a ce ba ni ne aula bil mu'minin na mutum ba suka ce ba la yace to man kuntum aula fa alayhi maula ba'di sai zama shine aula bil mu'minin min anfusihim ba'da rasulullah saboda haka yanzu idan har ya zama an zagi za a kawo ma da ma hadisi don ya zagi Ali ya zagi manzo Allah wanda ya zagi manzo Allah kuma ya zagi Allah to abin ya zama ali aka zaga ya zama ainihin shi ya zama shi ya ce karku ce komi bai na ga wani kuma an zage in an zage baban ka baban ka ali ya fi baban ka baban ka ya fi ali Haka ne. akwai yan faɗin imam imam zainul abidin yana gama wani da cikin sabon sa ya ce in ka ji mutum yana zagin ali mai za ka yi masa ya ce ina iya zan iya kwakure da ya ce karka ya ka ni nika ji mutum yana zagin ali ba shi a wani gobe to ko da su matan nan sun zagi sun ci mutuncin ku shatamna a ranar ku sun zagi mutuncin ku sun ga muku maganganu masu ban na cin mutunci wa sababna umara aku suka kuma zagi sarakunan ku shugabannin ku wa salaha akum da mutanen kirki ku suka zazzaga duk za ka ba wa fa innahunna bi aqul iwa wal anfus wal qudun su raunana ne a wajen karfi na jiki da kuma karfi na rai da karfin hankali duk suna da rauni ta wannan bangaren saboda haka ba jaruntaka ne kamar gararar rauna ba وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهم مشركات an umur mun kasance ana umurtar mu yanayin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kamewa ga barin su mata a yayin da suke mushrikai wa in kana rajulu la yatanawalu al-mar'atu fa yu'iru biha wa aqibihi min ba'di mu mutum in ya sami mace wato ya ko ya kashe mace ko ya ji mata ciwo ko ya mata wani abu to za a aibata shi har a iya har har a zuri'ar wato tun a jahiliya tun a lokacin musulma muna muna faɗi muna faɗa da mushrikai ainihin mata matan su ana umarta mu da cewa mu kame kar mu tsumi mata kafirai ina ga waɗannan su kuma musulmi rashin fahimta suka suna faɗa da annabi to ina ga waɗannan to kuma an ce ya ce ainihin mutum ko ya sami mace ma'ana a saba a sa yi ayyaro biya ana aibata mutum da mace ko kamar ya ya kashe mace ko ya ji mata ciwo ko ya mata wani abu ko ma ya za a rama in ta zage shi to za a za a iya aibata shi har ya zuwa zuwa har jikansa in yi wani abin sun yi nan nan kakan ka ya kashe mace zai zama abin kunya a ce shi shi ko ya mari mace sai nan kakan kai ko da mace da mari to kun ga wayannan kalmomin ba su a cikin wanda muka karanta kuma suna mu da yake darasin muke so shi mai yiwa shi sharifa rabi yana tsinto kalmomin da suka ba shi sha'awa ne a balaga mu kuma darasosin muke so kuma akwai darasin cewa daga ƙa'idan yaƙi ba a matsalo da gawa ba a ba a ɗiban kaya ba ba in an je gidajen mutane ba a shiga gidajen ba a keta alfarman gidajen kuma ba a yin mata komi ko mace ta zagi mutum jarumi sai sai da wuce kawai abinci sannan kuma shi ne kunga waɗannan ƙa'idodi ne na yaki ba kamar yadda su wani suke yaki yanzu suke gida suke shiga su shiga su kashe mutum a cikin gida su kashe matarsa sannan su fito su yi alfahari shugabansu ƙasar da take tunkawo ta fi kowace ƙasa ƙarfi a duniya shugabanta sai fito yana tunkawo shi ne ya kai hari ya kashe wani mutum a gidansa har da matar amma ya alfahari shi jarumi dakarunsa sun je sun shiga gida sun kashe mutum da shi da matar ko sun tare shi a hanya sun bindige shi da shi da matarsa da kansa a cikin mawa ko sun harbi gurgu ana gungura shi an harbo shi ta helicopter an mutunta kalamansa da shi da yayansa da suke gugura kuma shugaban su fito yana kawo shi ne jarumin da ya wannan ya mutunta gaggawan gurgu sai shi jarumi to yanzu yanzu jaruntakan da mutane suke nuna a ke a wajen yanki wasu na yaki yan ta'adda tsabar ta'adda ba ta'addancin da ya wuce wannan su ne manya-manyan yan ta'addan duk duniya nan amma su buɗe wararen bakunan su suna cewa suna ta'addanci miyawu to ka'idan yaƙi ba ka shiga gidan mutum ba abin da ya daka da gidan ba abin da ya kada iyali a yaƙi a fagen fama ga ga ga ga jarumi ga jarumi da sanu za mu karanta wani wani ka'idan ba wanda yana na cikin wannan duka na cewa har wala in mutum ya gudu ba ruwan ko an kuna kuma yaƙi in yi ka ga danna gudu da takobinsa a hannunsa ya gudu ya da shi kawai ba za ka harbe shi ba kuma za ka bi shi an gaba tun da ya gudu wa'alamu anna ahlal hifadhi hum alladhina yaqufuna bi rayati wa yaktafuna wa yaktanifuna wannan yana cikin koda ba lafazin ya bambanta amma dai yana duk akwai ma'anar shi a wannan karatu wai su wai wai siruna afafiha wa ra'aha wa amamaha ولا يضيئها ولا يتأخرها ويتأخرون عنها ويسلمها ولا يتقدمون آفا فيفردها رحم الله مرء واسع أخاه بنفسه ولم يكل قرنه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه وقرن أخيه فيكتسب بذلك اللائمة wannan akwai ɗan ƙarin kalmar amma dai ma'anar da ɗaya ne wanda ke a cikin wannan wanda ke hannun ku an ce rahim Allah murun wasa akahu bi nafsi akwai wannan inda ƙarin cewa fa yakta siba bi zalikal la'im wa yati bidana in in in ya gwama makiyinsa da makiyin dan uwansa zai magance komawan ɗayan ɗan uwan nasa ke wanda yake karewa zai maganin wannan ɗan uwan nasa ya dawo da zargi da kaskanci mun karanta wani kana yaƙi ne ɗan uwan kama na yi sai ka ga abokin kwamawan ɗan uwan yana neman ya fi ƙarfin naka ɗan uwan kai kuma kai kuma kana kuma da naka to sai ka taimaka masa kar ka bar shi ya koma da kaskanci da zargi kai kuma ka ga zaka wa kaifa la yakunu kadhalika huwa yuqatil ithnain ya ko wanda zama kan nan ba alali yana ya kan biyu ne wa hadha mumsikun yadahu kada kala qirnahu ala akhi haraban yanta dawri alhali shi ɗayan ya kama hannunsa ya kyale abokin gwaminsa da ɗan uwansa shi ya zo a guje wato shi wanda ya gudu ya gudu ko ya nuna rauni to shi zai koma da zargi da kaskanci shi ko kaga wanda ya tare ya tare masa shi kuma zai dawo da rarrabo ke da jaruntaka wa hada fa man yaf'aluhu yamqutu Allah yamqutu Allah yamqutu Allah wanda yake aikata wannan wato ya tsere ya bar yana cikin komawa ya gudu ya bar ya fagen faman ya kyale ma ɗan uwansa mayaka biyu to wannan yana fasa ta Allah fala ta'arudul limaktillahi azza wa jalla wannan ba shi a cikin wani kar ku bijiro da kanku ga fushin Allah fa inna ma mamarrukum ila Allah dun makoman ku zuwa ga Allah ne in ka gudu in ka in ana kuma yaki sai ka ji tsoro ka gudu ka bar abokin kwamawa ka kyale sauran kan misali kowane yana da abokin bugawa shi to kai da kaga alaman da aka ce ka ko kuma ce shi da ya ga alaman da aka ce kada ka ce ka yi idan idan shi ya ga alaman da aka ce shi sai ya gudu to kaga ya bar ɗaya ɗan uwansa da mayaka biyu ke ko kaga wannan ya ja ma kansa zargi da kaskanci sannan kuma in ya gudu ya ce in kun gudu kuma za ku kuma wajen Allah in ka gudu daga fagen fama sai ka je ina in ka mutu da in ka in ka in ka gudu duk dai ko ko ko ko ka gudu yanzu wata rana za ka mutu in kuma ka mutu wajen Allah za ka mutu kuma ya kawo ayan falan yan fa'a kuma lisararu in farautu min al-maut aw al-qatl wa idan la tamatta'una illa qalil duk a cikin hudu ya kawo amma a wancan wanda ya karanta bai kawo wannan in ka ce ka ce tserewa daga yaki ba zai amfane ku ba in kun gudu daga mutuwa ko kisa ba za a je da ku daɗi ba sai kaɗan to kuma ko da yau ɗan gajeren lokaci ko da ya yi tsawo kuwa ko da ya yi tsawo gajere ne ko da mutum da ya gudu daga bagen baman ya ƙara shekara arba'in abin ya mutu duk da aka gajere ne tun da dai in ya mutu ina zai koma kuma wajen allah to shi ko wanda ya dake har aka kace shi tun ya koma wajen allah kyakkyawan koma wannan ko da ya more duniya shekara arba'in zai koma kuma ya zo a kushin allah to ina amfanin morewansa na shekara arba'in ya ɗan ji daɗi ɗan kankani kuma zai je kushi mai dawawa wa ayyan wallahi la in faratu min sai min suyufil ajila la taslimuna min suyufil ajila wannan yana cikin fasta'inu bis sabri was sidq fa inna fa inna ma yanzuru an-nasr ba'da as-sabr wannan ba shi cikin saboda ko ne ne yake cewa na rantsa da Allah in kun tsere mata kubba magaggauciya ba za ku tsira daga ta kubban majinkirciya ba ma'ana azabar lahira magagauci a duniya kun tsere mata ko ban magagauci a nan duniya ko tsere ma mutuwa to ba ku tsere daga kuma azabar lahira ba idan kun tsere ma ta kubban magagauciya ba za ku tsere ma ta kubban majinkirciya ba fasta'inu bi sabri wa sidq ku nemi bikiri ku biɗi taimakon Allah da dauriya da gaskiya fa inna ma yanzuru nasr ba'da sab nasara na sauka bayan dauriya ne fajahidu fillahi haqqa jihadi ku ku yaki a tafarkin Allah in yadda ya kamata a yaki wala quwwata illa billah wannan cikon magana kuma karfi dai don na Allah ne kai zaka dace ka iyakan naka amma dai al'amari duk yana wani wani yana wurin Allah karfi na ne ba wai karfin ku ne ke ku dai ku nuna naku in kun naku sai Allah ya nasa kadalika nasara wa man nasara illa min indillah ƙarfi na Allah ne nasara na Allah ne kai kai naka ne Allah ya nasa duk gwada ku ake in kuka kuka faɗi ku ci jarawa ba kun ja makon in kuka kuka dake kuka yi naku Allah sai masara sai sai maku nasa sai ka ga ɗan ƙarfin ƙalila Allah ta'ala ya ba ku ya ya ya ya ya ƙarfafa ku sannan kuma sai ƙarshe sai ba ku to har wala a wani a wani zance wannan wannan wannan abin da muka karanta ya kawo ta cikin kafi juz'i na biyar shafi arba'in da kuma wasa'il shi'a juz'i na sha biyar shafi na tisin da shi wannan an nakalto shi daga cikin biharin amwar to a cikin wani maganan kuma duka biharin amwar din aka duba a juz'i talatin da biyu za a ga daga shafi 562 za a ga wa'annan kuɗuɓoɓi da ake yi a cikin yaro na faɗin wani mutum ya rubuta ko ko kuma ya kiyaye zai iya duduba a cikin rufin daga wani kuɗuɓan da yake inda aka rarrayo to a wani zancen kuma idan laqitum haula al-qawm gada fala tuqatiluhum hatta yuqatilukum wannan kuma wani bangare ne na kudu ba har ala duk magana ɗaya ne amma ba wannan a cikin wancan ma da muka karanta na cikin kafi amma akwai ana ya ce in kun haɗu da mutanen nan gobe wanda yake nufin kaga amirin mumini ne yana magana kafin a kafin a fara komawa ya musu wani ya ce in kun gamu da su gobe to kar ku yaƙe su a sun yaƙe da kuma kun ga kun ga tafsirin karatun da muka yi kan mutum ya wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin kaga nan sai ce in kun gama da su gobe fa la tuqatiluhum hatta yuqatilu kar ku yake sa sun sun yake za ku tsare sai sun fara muku yake kar zama ko kuka fara a ranar karbala ko wanda ya zo daidai da haiman haiba haiman imamu hussein ya ce masa albishirinsa da wuta sai wani ya ce ya harbe shi da kibiya sai imamu ya ce a ba na son zama ni na fara shine kuma shimr la'anatullahi alaihi wanda ya ce albishirinka da wuta amma kuma sai ya koma ba ta yi mashi koma a ci kuma daidai da an cire kibiya da sai ce ba na sai zama ni na fara to har ya zama su ka fara kamar yadda umar bin sa'ad ma ya ce to ku shaida bai man shaida wajen sarki ni na fara har ba kibiya ko ko inshallah ga shi yana yana yaki fi sabilil amir yana yakan masu yaki fi sabilillah to kar ku fara musu kaga wannan yana da yaƙi ba kai za ka fara yaƙi za ka mai da martani a kan wanda yaƙi wannan wannan kuma asirin nasara ne na'am tana yiwa kamar ka ce to aka yi yaƙin misali karbala wanda ba yaƙi ba ne kisan kai suka yi amma duk da haka dai an lizumta musu hujja hujja zama a kansu nasara tana ga waɗanda waɗanda suka sadaukar da kawo kansu suka yi shahada ba wanda suka yi kisan kai suka koma suna suka tsuntsunke kai suka sami lada wajen sarki ba ba su suka yi nasara a ta nan duniya ba su yi nasara ba lantana kuma alaƙa kaga ainihin asirin nasara shine kar ya zama kai ka fara kar ya zama kai ka fara kuma kuma a wurare daban-daban bayan wannan na harawan ma amirul mu'min sai da jira sai da suka cillo kibiyoyin farko har suka samu ɗaya daga cikin mutanen aka kashe shi ce to wayannan safannin wayannan mutane ne gare ku yanzu ku miƙe zuwa yarda Allah ku tafi su wallahi ba za a kashe goma a cikin ku ba so kuma goma ba su ke haka ko yanzu kuma an ce wasu wasu mutane a jahiliya sun kasance jarumawa a yaƙi ba taɓa yaƙin su aka ce su da yaƙi wata ƙabila ce to a amuru hud sai suka zo karɓar musulunci sai manzo Allah ya ce ku ne waɗannan da ba a taɓa cin ku yaƙi ba ko suka ce eh suna alfahari da wani ya ce amma asirin wannan shi ne ku ba ku taɓa fara wani da yaƙi sai kun bari an yaƙi kuma in kuna yaƙi ba ku ja ba suka ce haka haka kar ya zama kai ka fara amma ka in an yi maka da ke ga ku a jahiliya waɗannan kabilan su asirin na su ke shafi mazari da asirin ba ku fara masu mutane ya yi to ka ganin amiru bai na koyar da mutane yana cewa fa za ta katiluhum hatta yuqatiluhum duk wanda ya fara yaƙi sunansa mene dan ta'adda shi ya shi shi wa qatilu bi sadina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul muqtadin wa la ta'tadu ma'ana kar ya zama kun yi ta'adda kun yi zarfafi ya zama ko kuka fara yaƙi ko kuma in kuna yaƙan wanda suka yaƙe ku ku ku yi zarfafi ku yi ka'ida ƙetar ka'idan yaki kar ku fara yaƙi amma an yaƙi ku ku mai da matanin daidai kar ku yi zarfafi kar ya zama ku ka fara kuma wajen mai da matanin kar ku yi zarfafi domin Allah ba ya san masu zarfafi su ne ta ƴan ta'adda kar ku yi ta'adda don Allah ba ya san ƴan ta'adda yanzu duk mai yaƙe da suke na duniya ne suke cikin yaƙi ba wani abu illa ta'addanci haka kawai za su je su dara wani wuri su ta ɓarna wasu suna yaƙi kamar wannan kasar da take kawon ita ce kasar wata babban babban yan ta'ad duk ku ina ta je tana ta'addanci wai tana yaki tana kai da makofiya gashi ma nan ta zo tana neman ta cece mu daga wanda suka bare sake mana ya ba ko shekaran jiya an gan su sun bi ta drone din siya ta kawo ne yana da zagayawa ta suna america kira yan matan chibok ne suka suka zo Hussein ya ba ya kawo su kewaye Hussein ya yan matan ci bakwai suna nan yan ta'addan da akwai abin da ya dawo to to yace kar fala kar ku yaƙe su har sai sun yaƙe ku fa idza bada'u bikum han hadu ilayhim idan suka fara muku yaƙi to ku kuma ku dumfare su ba jama'i ku jira su fara amma da sun fara ku dumfare su wa alaikum musakina ta warwaka kuma za ku dumfare su nan akwai natsuwa tare da sakina da wakar duk sun natsuwa da cikin natsuwa sun kasan za su yi da za su yi muku hauka ne ko kuma cikin natsuwa su ku dumfare su wa abdu alal adras wannan mun koma turban abin da abdu ku cije mata walai fa innahu an bu'ud su ala ala wa abdu absar duk akwai a wajen wa madduji jibahul uyuni to ba shi ko wujuhul rija to ba kawo wannan ainihin kuma ku ku fuskantar da ainihin ingarmun dawakai da daka da dakarun mazaki wato a kan gaba su wane ne za a gabatar dakarun mazaje a kan ingarmun dawakai ta san idan kuka tura rauna nan in suka danno a guje wasu makiyaran su ha a jayayyar suka mun yi nasara kaji ba na gaji amma kuka tura gwarazan a ingarmun da ko kuma gwarzo in ba shi da doki ingarma da takakken doki in doki shi gwarzo ne amma dokin ya kasa yi ai kaga zai samu rauni ainihin gwarazan mazaje a ingarmun dawakai gabatar da su haka wannan bai kawo a cikin aiko wannan kalmar da daɗin faɗa ko da ta babin balaga da yake wuce a ya kamata ya kawo wannan faɗa jibahul uyuli wa wujuhur rijal wa aqillul kalama fa innahu aqrabu lil fashal wannan akwai shi a farko akwai shi a farko wa azhaba lil wahd to ba shi a farko wa azhabu ya ce fa innahu aqrabu lil fashal ku gadarta maganganu domin shi ne ya fi kore kauni to sai ce wa alhabu lil wahal wahal da da habu ba ha habu ba akwai ba akwai wahal da da da ha shine kamar ta ku ban san ina ne bahaushe ya samo wahala ba amma shi bahaushe ba shi da ha mai ha karami yana da habu ba ne to akwai wahal na abin kuma ma'anansa shine rauni da tsoro to ko ne ba ya samu wahala na ɗauka ko a tafo ne ka san ma tafo ta kashe ba daɗi ko in aka yi ruwa dole wuri ya rinca ne ka san za a sha wahalan ta ka tafo ko to shi tafo shi ne wahal da larabci to shi kuma ba shi sai ce wahala to ban sani ba ko daga tafo ya samu amma kuma akwai kalmar wahal da ba wanda yake nufin za'af da falla firgici da kuma rauni ana ce mashi wahala da sai ce kuma wato ya fi kore firgici da rauni ke kaza a tsarar da fashal ya fito a sarai a tsarar da fashal ya fi kore rauni fashal shi ne rauni wakun ya ce wa alhabu da wahal duk yana ya fi kuma tafiyar da rauni ko tsoro ووطنوا أنفسكم على المبارزة والمنازلة والمجادلة كما قول dake waɗin wata na tsadda rayukanku a kan mubaraza da munazala da mujadala wato wajen kwamawa duk kalmomi ne wannan ma ya kamata shari'a bari ya ɗebo yan domin su ma kalmomin da sun tafi suna da daɗin faɗa kuma akwai balaga ce mubaraza ko da wasu mace mubaraza fito na fito ki na kwama gaba da gaba munazala shi ma haka shi ma abin da ke haka kuma mujadala shi ma abin da ke duk dai kalmomi ne na kwami duk kalmomi kwami واذكروا الله عز وجل كثيرا فإنه فإن المانع دوئي تجير ko ambaci Allah ambato mai yawa yanda kuke yakin gashi kun da kuna yi da ba gashi kun da ke kuma ku yawaita zikir kuna ta ambata da nau'in azkar Allahu akbar subhanallah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad haka ku ta tsaye kuna komawa kuna zikir banda surutu sai ba- karanta magana sai in ya zama dole kamar za ka gaya mangarin ka bayan mangare shi ba ba ta tsaye sai zikiri kawai kana jin zikiri kana jin kwakwa kwakwa kawai an ta haka kaga sai فإن ف- فإن المانع للذمار عند نزول الحقائق هم أهل حفاظ الذين يحبون دراياتهم wannan da akwai shi a karatu wa yadrubuna hafi hafiyata am- wa amama wa idha hamaltum faf'alu fi'la rajulin wahid to shi ma wannan ya cire wannan ba shi wannan idan kuma kuka yi hamla ana ce mishi hamla ko kuka yi haila hamla shine ku kwanci ku tafi gaba daya ku da makiya ana ce mashi hamla idan kuka kai hari to ya ce wai za a malku fafi a lofi ilar rajulun wahid ku yi aikin kamar mutum ɗaya wato in za ku kai hamla din ba kuna da yawa ba za ku kai kamar mutum ɗari uku su kai hari to ku yi kamar mutum ɗaya ne wato ɗari uku nan gaba ɗaya kamar mutum ɗaya ba ba a rarraba ba wannan yana mai da ne a in kuka kai kawai ku yi kamar kamar gaba ɗayan ku mutum ɗaya ke wato in kuka zu- in kuka- in kuna zu- kuka kwani da wa kanku yaya za ku yi kwani waɗansu za su zo daga bayan kamar gaba ɗaya mutum ɗaya ne da faruwa in kuka kuka je haka nan kamar mutum ɗaya ke kai tsara haka za ku yi. wa alaikum bittihami fa innar hab- harba sijal to ku kuma kiyaye kawo kanku domin yaƙi fa sijal ne sijal yana nufin yau gare ku gobe a kanku shi ne ma'anar sijjar fa ina harba sijjar ai maratun lana wa maratun alayna shi ne sijjar juyi juyi ne ma'ana yau wata rana a gare ka wata rana a gare ka wata rana a kanka asalin kalma din daga sijil ne sijil kuma ainihin guga ne wanda ake ɗebo ruwa da shi wato ainihin masu masu ɗe- ɗe- ɗebo ɗebo ruwa kowane da gugansa idan idan da- babban guga ne ake ba kowane guga ake ce masa ah, sijil ba sai babban guga kun san akwai ƙananan gu- guga duk da a najeriya ake nasa an san guga sarai har yanzu da rijiya a najeriya idan aka je ɗiban ruwa a rijiya idan da 'yan ƙananan guguna kowane da gugar kowane zai iya tura da gugar sa wani yana ja wani yana ja wani ko ba ka yanka nan ba wani yana jan nasu yana jan to idan babban guga ne kuma wanda ta cika fa- bakin rijiyar ba in wani ya saka nasa ɗaya ya zo da nasa ya ra'ayi yawwa shi ne su ja wato guga bayan guga marra marra wato in lokacin da wani yake ɗiba ruwa kai me za ka yi za ka dakata sai ya fito da gugansa sannan ka kata domin gu- babban guga za ta cika faɗin rijiya saboda ka in ka zura da taka a lokacin wani ba zai zura da taka ba. in ko ya zura da taka ba ɗiba ruwa saboda ka sai aka ce a hazo tijjar wato ɗiba ya ɗiba kaga wata rana ɗiban ka wata rana ɗiban wani ma'ana wata rana gare ka wata rana a kanka ba lokacin inda ana yaƙi da kullum kai kake nasara kulle yau waye ba za a yi jihadi inda jihadi kullum nasara ake zuwa je a yi nasara a dawo da gani ma waye ba za a yi sai kawai ke kawai ba ja baya to ka san dama ba abin da zai faru amma in wata rana shahada ne fa to sai ka ga wani yana cewa daga baya da baya ka ka in ya ji kaya kaya ya mutu ya sa sun nemi kura da baya da baya da ji kaya kaya ka sai ka wasu haka suka kai to ainihin idan da yaƙi wata rana za a je ya zama wata rana ka ai- ka kai nasara wata rana ba kai wata kar ya mu na dawo da ha bainan nas wata rana to ka gani saboda haka ku- ku- ku- ku dake domin fa yaƙi fa ku sani fa su ne ba wai na nufin wai in an yaƙi wai lalai wani- wai kawai shi lafiya kai dai kai kafa kai yana kafa ko dai ku tsari ku dake iyakan yawo in ya zo a kan ku dai shi kenan kun yi yan ku kawai in kuma wata in ya zama gare ku kuma sha Allah la yashudduna alaikum karratan ba'da farra kada su zama sun kawo muku wala shi da karo ya zama sun dubu ko bayan sun gudu wato kar ku bari ya zama kun kora su sun gudu kuma ku kyale kuma bayan sun sun masu dawo nuhu domin ka san idan ka idan idan ka ka kora su kar ka dauka komai lafiya har ma akwai daga cikin ma dabaran yake adda adda zubawa a guje na dabara don a wani lokaci idan kuka wai shiri sai kuka shirya sai ku ce ina yan tsokanan fada ta zo ce ga mutane su gudu gudu zai ku gudu to shi ke nan su waɗannan sun kwanta suna jiran makiya ɗin sai waɗansu kaɗan su je sai su tsokano suna an sa haka kawo su wannan ne dama yakin su suna zo sai su danna abu ana da ake sai su zuba abu ne sun biyu kawai suna zo sai su sami dakaru sai masha Allah yanzu yanzu ka arjango ya zo to kaga idan wannan juyawa a bayan ne wannan dabaran yaki ba laifi ne ba wanda ya gudu ya da nufin ya gudu ya kara a kashe shi ya danna waje ya bar wajen fama shi ne fira amma na dabaran yaki ba laifi shi ba ku tserewa ba to sannan sai kuma ya ce wala hamlatan ba da jawla kar su yi muku kuma hamla bayan jawla domin wa'annan duk rugogin dabarun yaƙi ne hamla shine a kai hari jaula ma haka na amma jaula yakan yakan kaman kewayawa ne akan yi marra bayan marra jaula kenan jaula ya fi ƙarfin hamla to kar su yi muku kuma karfi muku hamla bayan jaula wa man alqa ilaykum assalama fa aqbilu min wanda ya jefa muku aminci to ku karba wanda ya ce aminci aminci an ko ya daga hannu yace to ku karba wasta'inu bisabr wato wanda dai yace ko Allah kama yakin ne sai sai kawai ana kama sai haka ko da ka daga takobi sai ce na na na yi saranda na bi sai ka kai wanda bai yi saranda shi ke sai a kamo shi a wuce amma da aka shi karɓa karka ce a ya kawai zai mutu kamar gare shi wannan wannan duk a cikin wannan kutubin bai kawo ba wanda ya kawo cikin nan hajjar balaga wasu ta iro bi sab fa inna ba'da sabr an nasar wannan ma kama ba fa inna ba'da sabri an nasar kamar kaga sabr nasar sun wajen kamar inda ma'al usri yusuf usr yusuf nan ko sai yace fa inna ba'da nasr ba'da ba'da sabr an nasr kuma ku daure domin bayan dauriya sai nasara fa inna ba'da sabr an nasr min Allah azza wa jalla bayan dauriya sai nasara daga wajen Allah sannan yake karanta ayin inna la inna al-arda lillahi yursuha min sha'a min ibadihi wal aqibatu lil kasa ta Allah ce yana ba wanda ya ga dama yana gado daga wanda ya ga dama amma aqiba na masu takwa tambaya gadon kasa ma'anan in shi ne ma'anan mulkin mallakar to mulkin kasa kulli yawmin na mutanen kirki ne tambaya mulkin ƙasa kullum na mutanen kirki ne fir'auna ya yi mulki hamana na marudu wane ne duk sun yi mulki ba mutanen kirki ba amma sun yi mulki ba amma aiki ba ba yawa al'aƙibatu liman malaka ne an ce aƙiba na wa'anda suka yi mulki ne ƙarshe kyakkyawan ƙarshe na masu mulki ne na masu takawa ne to masu takawa sun yi mulki ko bai su mulki don nasu to wannan ƙirƙa ɗin da muka karanta yana shi yana cikin kafi juz'i na biyar aya shafi arba'in da ɗaya wancan shafi arba'in wannan shafi arba'in da ɗaya duka a cikin kafi har wala shi kwai shi a cikin wasa'ila shi'a juz'i sha biyar aya cikin da shida shi ma dai kamar na ɗazu duk a wuri ɗaya za ka samu ka duba kafi da wasu ayar shi a duk za ka ga wa'annan wa'annan a jere ka wancan da muka karanta baya da wannan to har wala a cikin bihar ya dauko daga irshad wani zancen kuma na amirul mu'minin har wala a wannan ma'ana dai wajen karfafa mu mutane gwiwa a wajen yaki a sifi wala Allah nafsin magana ne illa iyaka wani shi da yake sharifar ya rayo rayo nan da nan da nan ya harada saboda ka waɗansu ɓangarorin za mu ga mun karanta su a cikin najin bala ga wasu ba wannan shi kuma a irshad irshad juzu'i na ɗaya shafi ɗari biyu da sittin da shida duk wannan kuma duk da na kafi ɗin da na irshad ɗin garuruwar bihar za a juzi talatin da biyu daga shafi ɗari biyar da sittin da biyu duk za ka ga wayan to a cikin a cikin wannan aka ce amirul mu'minin a cikin magana a cikin irshad ya ce wani daga zance amirul mu'minin yana karfafa mutane a yaki a sifin ya ce ma'asharin nas inna allaha qaddallakum ala tijaratin tunjikum min azabin alim wa tushbibukum ala alkhair alazim ba ga wannan wannan ya dan babban kadan babu wa tushbibukum ala kuma wancan mun karanta a baya ya ce ainihin إن الله عز وجل أدى لكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتشبيبكم على الخير ونمكم سيتي وتشبيبكم على الخير العظيم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله والجهاد في سبيله واجعل ثوابه مغفرة الذنوب ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جناته ثم أخبر أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان وقدموا الدار واخروا حاصل وامضوا على الاضراط gashi nan gashi nan duk karatun maimaitawa ne duk duk duk duk duk sai na ga wanda ya dan bambanta zan karanta ba ka bazan san maimaita karatu kusan duk abin da ya faɗa na cikin irshad cikin shi shi iri ɗaya da wannan karanta na farko ne a cikin kafin babu babu wani bambanci illa muqaddama din ya ce ya ce ma'ashirin nas inna allaha qaddara wancan ko sai ce inna allaha azza wa jalla qaddara to sauran kalmomin lalle kusan ba wani ba wani bambanci dan bambancin kalilan ne a kalmomi amma ma'anar duk ɗaya ne to shi ke wannan bayani na yakin sifir kamar da nake ce muku na ga dogon bayani a cikin sharhin ibn abul hadid wanda ya kawo kamar cikon maganar sifin wanda ya ina yan shekarun bayan mun magana kan yakin sifin ko a wajen hudu ba ta 65 ne nake tsammani a hudu ba ta 65 an maganar sifin kuma na ji mun karanta kamar ya kai shekara uku da su har muka ɗauki wajen wata shida muna magana kan yakin sifin na ce lallai yana da kyau mutane su sani saboda a daure a dai dunga to nan sai shi duk kuma daga ibn abul hadir muka fara to nan sai ibn abul hadir ya ce to ga cikon magana kuma ga cikon magana kuma da yawan gaskiya gaskiya shi ma din za mu sake karanta zan sake wata shi ni dai gaskiya ba su saboda haka zan zan ba na san wasu mutane da yawa da kasirai ne da mukassiri wasu an ce su karanta za su iya karanta masu karanta wasu kuma ba su iya karanta ba sai an karanta ba gaskiya wanda ba su iya karanta ba sai an karanta musu sai dai su yawa yin gaskiya wannan zai ɗauki dogon lokaci labarin yakin sufin ne mai tsawon gaske akwai darussa da yawan gaske amma in kai ba azumi ba ne kai karka zama in za ka iya karanta ko ba da yana da kyau ka karanta don maganar na da tsawon gaske amma da daɗin karama mutum ya dore ya ɗan karanta zai sha labari zai ga abubuwa da dama akwai wani abu da da wancan karin mun faɗa amma a nan sifin da hadisi sai kawo shi da wani irin ƙari na daban shi ne inda ya ce ainihin wani jarumi cikin dakarun cikin dakarun ma'auya ana ce mashi ko ibn kala ne nan kala ya samu shi amma wancan karan mun karanta kula ne amma nan ya ga ce mashi kare ya ce mashi ya sa mashi kare kala kala da karshe da ai to shi ana ce mashi zurkala shi wannan zurkala yana jarumi ne mayaki aka ce sai ya zo da waɗansu jamku nasa yana sai ce yana son ya ga wani ɗan ƙabilarsu aka ce kai ne ya ce wane ne wani a cikin suka ce kai ne wani sai cire farfaransu sai suka ga zurkala ne yana kuma cikin manya-manyan janarorin mayakan ɓangaren hawai sai akan mai kake suka kan shi ya ce ina da wata bukata ne suka ce menene ya ce a ni da ke nake so gaba amma ina so ya zama in ko aminta ainihin ni da shi mu abu kanin kai suka ce awa to kai ma ka zo da mutane kaɗan shi ma ya zo da mutane kaɗan sai aka yi haka to shi ne nan da ya zo suka zai ce me kake nema daga wajena ya ce ai ni dan uwanka ne ya ce eh dan uwan dan uwana ne a jini amma yanzu mun bambanta a fahimta kai kana bin shaitani ne yana da biro sai ce to a da wannan magana yanzu ne abin da nake so da shi da gaske ne a cikin ku akwai amma bin ya akwai amma bin ya tsara yake kwarai hata hata ya ce kamar da ya kai ka gan shi ya ce na ga na bi shi na san ki sar ya ce me ne ra'ayin ki dangane da yaki me yana nufin yaki mace kwarai ja da halaki da dole a shirye ya ya ma fi da ƙarfin cewa a yaki ku ya ce ko zai yiwu in ka yarda ka zo mu je ka ga amur bin al'as ka ga musu wannan kasar sha kawai wannan kawai duk kashe da kawai na lamunce na karɓa ma shi wannan jarumin ana ce mashi sha shi wani jarumi ne cikin jarumin kuma shi ma jama'a amirin sai ce in je kawai ko cikin ruwan sanyi ka kashe ni sai ce ai ni na yi maka gargaɗi na lamunce wanda zai taɓa ka ne ya taɓa ba zai taɓa sai ce me yasa me yasa kake son damar bin al'as sai ce dalili shi ne shi amur bin al'as ya yi mana wani hadisi ya ce amma rumfa ta turu ya kan baki sai muka ji kuma mara da yana cikin sai muka ji tsoron in dai har amma yana cikin to mutane suka sani za su gane mu ne da al'as wanda gaskiya na yanzu ya kyan ya kyan ya ce ga amur sai ce to shi ke nan muje wannan da ya kawo shi sai ce to muje sai suka zo to sai an amur bin azzagari to mabiyan abu abu turab ka kawo mana kai abu turab din ka kai daidai daidai ya shiga magana na suka amiru shi ma sai ya maida mashi da martani da kawo magana sai suka ce ya zai zo cikin mu yana zagi za mu kashe shi sai abu sai zo fara ya ci wanda ya zaba ta kuci wanda ya taɓa shi fara na ba shi garanti ya ce ina so ku magana da wani ya ce ya ce akwai amma ka tabbata yana cikin kwarai kuma yana shirin ya yi lalle manzo Allah ce amma ba da su ya ba to shi kenan sai ainihin ya ce ko yana son ya gani shi amrun ya ci ci zulkala ya zulkala yana ganin cewa akai wannan mai wa Allah ya kawo masala mutane suka saka kai amma tare da tare da tunda shi bai san Ali ba yana tare da Ali Abu Turab ya wanda yazo yana yakan ahlul bait ba wai haka aka ga wala ba za su ji tsoro za su tafi ne ya kan bagiya ce mai ba a sami masu ba yasa shi ne shi wannan sha miki ce sha kun amurku da ban mamaki yanzu kuna cewa amma kuna kuna yin masana saboda akwai amma cikin alhali muna tare da amirul mu'mini wanda manzo Allah ya daga hannun sai ke mun kuntu maula fa hada aliyu maula yace kuma Allahumma wali man wala wa adi man adam wa hadur man hadara wa wasai man sara kuma yace ainihin aliyu ma al-haq wa haqq ma ali duk zama buguwar da sannan kuna ne batun amma kuke sai sai shi ne shi abin abin hadin da kansa yake cewa wannan ya nuna maka cewa lalle an boye da rubutun domin so irin mutane suna batun amma da su ma san al'adu kuma da da mutum zai karanta zai ga akwai wani wanda ya gabato yana yana waƙe yana cewa ainihin ku batattu mabiya abin turabi wanda ya kashe imamu na usman ne mene yana wannan sai wannan sai sai wani yake ce ya kai yaro saboda kai ina kai ka san ya ce ina kuma ka san ali ya ce na san aliman wanda baya sallah mutanen mutanen sa ma ba su sallah sai ce ali ne da zai baya sallah alhali shi ne farkon wanda ya imani da manzo Allah farkon wanda ya sallah da shi kuma mu ne ba mu sallah alhali a cikin mu duk ba wanda ba yake kwana ba tare da yin hajji ba kwana sallah muke to da suka yi magana dai sai ce yan kwana maganar kafare ya sa ni cikin shi ko ni ne akan fata ba ya ce lallai ka ka ka sai ko masu gaya sanyi suka ce me ya same ka wannan mabiyin abin turab ya sai da cikin cewa ya yi mana nasiha to kun wannan wanda su zai ga cewa ainihin to lalle kam al'amarin an an rufe musu su ba su san wasu ke yaka kuma yana daga cikin dalilin hikiman da kan zamu karanta abu ba ta gaba ya sa amirul mu'minin ya yarda a dan da ya jinkirta musu ko la Allah wa'ansu abuwa sabu ne su tsani ko su ga mu gaskiya to sannan da ƙarshe dai amr bin al-as ya ga ammar gaba da gaba shi da shi ya ce da gaske za ka yaƙi mai cewa kuma wasu jama'an amr suna ji da gaske za ka yaƙi ce kwarai in na tabbatar mu ne akan fata mu ne akan shi sai ya ce to me kake cewa dangane da usman sai ya ce ya zalunci al'umma ya kawo fitina a addini kuma saboda haka muka kashe shi ya ce ko ka kashe shi ya ce eh ya ce to kun ji ba ya riga ya ce da kushe kashe da shugaban alhaji sai ce bai wannan magana da kake bai ai fir'auna ma ya yi kiri ya yi kiri ya yi kiri sai ce ku tashi da yake daga can ya yi itirafi kyau da suka koyo to da ƙarshe da aka kashe ammar ran da aka kashe ammar ranna aka kashe wannan zurkara din wanda ya nemi a yi maslaha din to har kuma abu bin arsa yake cewa shi bai san wanne ya fi farin ciki da shi ba kashe ammar ko kashe zurkara zurkara zurkara jarumi ne a bangaren ma'awiya amma shi ma ranna an kashe shi kusan ran da aka kashe amma ran da aka kashe to sai ce shi bai san wanne ya fi murna da shi ya yi murna da aka kashe amma bin yasi amma kuma bai san domin ya ce da zurkana ya rayu da ya aukar da fitina a cikin jama'a don zai ce lallai tun da aka kashe amma ya san mu ne kafin baki to kuma sai da ma'auya ya ce bai kai amur me yasa ka je kake faɗan wannan hadisi ya ce ai kai ma ka sani annabi ya faɗa amma ba ta fito ba ya ce eh na ji ko amma duk abin da ka ji manzo Allah ya faɗa ne za ka faɗa yanzu akan wannan dan baki bakar mace din ka jawo ka jawo fitina cikin mayafa yace ta aikai ma da kana faɗan wannan hadisi ka sha faɗa bin yanzu ya faɗa ki su daina wannan yanzu za mu san dabarar za mu ce ainihin ba mu muka kashe shi ba Ali ne ya kashe shi shi ya kawo shi wajen takubban wajen sai aka awaya ya ce ai Ali ne ya kashe wannan duk ya kawo shi to sannan mutane su za su rauna su rauna a sun kashe amma to just imagine suna tunanin kashe amma amma ba su san wa suke yaka ba wannan maganar dai cikakken mai na ɗan gutsurin kaɗan ne amma idan mutum ya karanta da maganar da tsawon gaske